شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عباد الله ما زلنا نتحدث عن الأضحية وما يتعلق بها من حكم وأحكام وقد قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هكذا بيديه قد قال هكذا بيدي ويدي أكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة لا يجدين في الأضاحي العوراء البين أورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ذنبها والكثيرة التي لا تنكي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال البراء بن عازب للسائل فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد رواه أصحاب السنن ويجوز الاشتراك في الحج والعضحية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من المعص إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضعف أخرجه الأربعة واختلف الفقهاء في الأفضل في العضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال أولا الذين يقولون الأفضل هي البدنة ثم البقرة ثم الشاة وهي قول الشافعية والحنابلة والزاهرية ثانيا الأفضل هي الضعن ثم البقر ثم العبد وهذا القول قول المالكية القول المعتمد عليهم ثالثا الأفضل ما كان أكثر لحما وأطيب وهذا هو قول الحنفية واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم bayan yabo da godiya ga Allah Ubangiji da salati da sallamawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam har yanzu muna ci gaba da tattaunawa dangane da layya ya ku yan wana musulmi ina mana wasici da mu ji tsoron Allah an rawaito hadisi daga albara bin azib yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga yan yatsunsa guda hudu haka yace hannuna bai kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wa yace nau'ukan dabobi guda hudu ba sa halatta a yi daidai da su na farko mai ido ɗaya wadda da ka ganta za ka gane cewa idansu guda ɗaya ne na biyu mara lafiya wadda kana ganinta kasan cewa ba ta da lafiya na uku gurguwa wadda gurguntakarta ta bayyana sosai yadda kana ganinta kasan cewa gurguwa ce na hudu kuma ita ce wadda ba ta da bargo wadda ba ta da mai ko kaɗan wannan hadisi dukkanin malaman da ake dogara da su wajen rawaito hadisi duka sun rawaito shi idan ka ɗauke imamul bukari rahimahullah da wannan hadisin kuma malamai suke ba da duk fatawoyin da muke ji ana karantawa dangane da dabbobin da suka halatta a yi layya da su da waɗanda makaruhi ne a yi layya da su da kuma waɗanda haramun ne ma a yi layya da su duka madogarar da shi ne wannan hadisin na albara ibn azib annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana nau'ukan dabbobi guda hudu da mai ido ɗaya da gurguwa da mara lafiya sai kuma ramammiya ke kashashiya wadda ba ta da mai ba kuma ta da nama to akan haka kun ga dukkanin munin da ya fi wannan sai a ce ai wannan shi ya fi cancanta ma a ci haramu misali idan da za a samu wata dabba amma kuma makauniya ce ba ta gani kwata-kwata kun ga wannan ita ta fi cancanta da a haramta yin layye da ita sama ma da mai ido daya to amma kuma idan da za a samu mai halala garke wadda ake ce da haula to malamai suka ce in dai tana gani to ita wannan babu laifi a iya yin layya da ita haka zabi ka annabi sallallahu alaihi ya ce wadda ba ta da lafiya kunga wadda ba ta da lafiya in dai daga an ganta an san cewa ba ta da lafiya wannan bai halatta a yi layya da ita ba amma idan rashin lafiyar tata bai kai ya kawo ba ta yadda ba ma lalle ne wani ya iya gane cewa ba ta da lafiya ba ba ba laifi ba ne don an yi laye da ita haka za duka gurguwa annabi sallallahu ya ce wanda gurgunta ta bayyana ba ta halatta a yi laye da ita kun ga wadda aka cire wa kafa daya wannan baka da bukatar sai ka tambayi halaccin a yi laye da ita ko ka a yi amma wadda suke da shassa ko wadda take da gwami ko wadda ta dan bige take dingishi wanda dingishi ne na bigewa ba wai na gurguntaka ba malamai suka ce a iya layye da su ma'alkara to ballantana kuma wadda take ba ta da mai ba ta da nama annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan magana sai wani ya ce da shi ni dai ba na son in yi layya da wadda ba ta da cikakken kaho ko kuma take da 'yan matsala a kunnanta sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ko kuma albara bin azumin ya gaya wa wanda ya tambaye shi ya ce da shi duk abin da kai ranka bai kwanta maka ba to karka yi layya da shi amma kuma karka haramta wa wani ga wannan shi ne nuna cewa idan an rasa waccan wato idan matsalar ba ta kai waɗannan hudu da aka ambata ba in dai ba ta kai su ba malamai suka ce a iya layye da ita wannan dabbar tare da karhanci wato makaruhi amma idan mutum ya zama na bashi da shi kuma babu yadda zai yi da wannan babu laifi yana iya layya da masu daraja ta ƙasa ɗin da muka ambata ma alkaraha kamar yadda malamai suka faɗa daga cikin hukunce-hukuncen layya ya halatta mutane su tara kudi su sai layya ya halatta su tara kudi su sai hadaya saniya ta halatta mutum bakwai su tara kudi su sai saniya su yanka a matsayin layya haka zalika raƙumi ko taguwa ya halatta mutum bakwai su tara kudi su sai taguwa su yi layya da ita idan muka kalli wannan za mu ga sauƙi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama mana waɗanda suke amfani da kudin da suke samu wajen kashe su ta hanyar abinda malam ya nema ya magana a kai za ka samu wani a duk wata sai ya sa data wadda zai cacin da ita akalla ta dubu daya idan yi shekara guda kun ga ya kashe dubu goma sha biyu akwai irinsa irinsa watakila guda bakwai inda za su tara dubu goma sha biyu tana iya yiwa su sai abin da za su iya samu shi dai ko kuma su dan cika su ƙara sayowa duk da cewa abubuwa suna tsada yanzu alaita halin duk wanda zai iya kashe makudan kuɗi akwai wanda dubu takwas yake kashewa kowane wata don sayan data akwai wanda yake sayan data dubu goma sha yana yin soft na dubu goma sha wanda zai zama unlimited dare da rana yana abin da ya ga dama a sararin samaniya amma kuma idan dai ya tazo sai ce ai ba shi za ka ga wani ya sai rigar da zai sa mai tsadar gaske wani ya rika waya mai tsadar gaske wani kuma ya sai abubuwan da ba su da muhimmanci masu tsada amma lai ya kuma sai ce shi ba da aure ko kuma shi ma a gidansa ake musu waɗanda suka fi wannan wauta masu ne masu cewa ai annabi ya mana abin da ya fi dacewa shi ne idan za ka iya siyan abin da za ka yi raye da shi ka siya idan ba za ka iya ba kuna iya haɗa kuɗi mutum bakwai su sai taguwa ko rakumi haka zalika mutum bakwai suna iya siyan sani amma banda wannan banda saniya banda rakumi babu wata dabba cikin dabbobin da ake yin laye da su da shari'ar musulunci ta yadda a haɗa kuɗi don a siya amma mai gida yana iya yanka akuya ko rago ya ce ya yanka shi da iyalan gidansa ko da sun kai su ɗari kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya hau ya ya ya ya ya ya sako daga mumbari sai kuma ya yanka rago ranar sallar layya sai ya ce wannan kuma na sauran al'umma ta ne waɗanda ba su samu damar yin layya ba amma wannan wani hukunci ne daban wanda ya tabbata cikin hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam mutum bakwai suna iya hada kudi su yanka saniya kamar da mutum bakwai suna iya hada kudi su yanka rakumi daga cikin hukunce hukuncen layya an rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la tasbahu illa musinna kada ku yanka dabbar da za ku yi layya face sai in ta zama musinna wato sai shekarunta sun kai malamai suka ce dabobi ƙanana awaki da tumaki da kuma shanu suka ce sai wadda ta cika shekara ɗaya sannan ta shiga shekara ɗaya amma rakumi sai wanda ya cika shekara biyar ya shiga ta shida waɗannan ita ce musinna sai ma ki alayhi salatu wassalam ya ce illa an ya'sura alaikum sai dai in kun nemi musinna din ko rasa fa tasbahu jaz'an min az-za'al to babu laifi kuna iya yanka za'al wato jaza al-jaz'u ita ce dabbar da ba ta da ba ta dade a duniya wato ba dade da haihuwarta duka ba ta kai shekara guda ba adadin kwanakinta a duniya sai dai ka kirga mata watanni to a cikin wannan hadisin shine malamai suka yi ta tattaunawa kaza sai dan wata kaza kaza sai dai shekara kaza kaza sai dai shekara amma tushen matsalar shine wannan hadisin da jabi malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shekara musinna abin da ake da bukata shine a samu jikan nama ya zama naman jikin dabbar ya cika sosai wanda idan ka ɗauko yar karama yarinya wadda ba daɗe da haihuwarta ba naman ta bai gama cika ba wannan ya sa sai a ce rago sai ya kai wata shida wai su ce wata takwas wai su ce wata bakwai akuya sai ta kai shekara ɗaya wai su ce sama da haka ko ƙasa da haka amma malamai na baya-baya suka ce idan aka samu dabba ko da shekarun da aka ambata ɗin ba su kai ba amma tana da cikakken nama a cikinsu da mai da dama wannan shi ne abin da yake da bukata kamar a yanzu saboda wayewa da aka samu da ci gaba da aka samu ɗan malakin da bai wuce wata goma sha hudu ba zuwa wata goma sha shida an ba shi abinci daban-daban ya tara nama ya yi girman da nauyinsa ya kai sama da kilo gram 350 kaga wannan wata sha hudu wata sha shida amma gashi ya yi naman da watakila ko da ka shekara kana kirke wani san ba zai iya kai sha nama da suka ce wannan babu ne ya iya yi da shi din ba don dama abin da ake da bukata shine a samu cikakkiyar nama da lafiya da kuma mai don haka idan aka samu dabbar da tana da lafiya kuma kosasshiya to a nan gurin tana iya shiga cikin wato lissafi na aljasko ko ya zama daga cikin dangin dabobi na tumaki da awaki a na tumaki ko kuma ya shiga cikin dangin awaki akuya da yar da kuma dan akuya imam muslim da ibn majah da dalimi da malik da sauransu su ne suka rawaito wannan hadisi malamai sun yi sabani dangane da wanne ne afdalu nan an zo yin layya sun faɗi maganganu har guda uku maganar farko su ne waɗanda suka ce dabbar da ta fi falala a yi layya da ita ita ce raƙumi shi ne afdal idan za ka yi layya ka yi da raƙumi daga ba shi ba sai saniya idan kuma an rasa duka waɗannan biyu to sai a yi amfani da ashatu da ashatu ismul jins ne ya hada da rago da tinkiya da akuya da akuya wannan ita ce fatawar imamu shafi'i da wadanda suke bin mazhabinsa imam abu da imam ahmad ibn hanbal da wadanda suke bin mazhabinsa kuma wannan ita ce fatawar ahlus zahir na biyu suka ce dabbar da tafi falala a yi laye da ita ita ce azzanu wato rago in babu shi sai tijiya in babu shi sai akuya ko dan akuya in babu dan akuya sai akuya idan an rasa wannan kuma sai a zo raƙumi a saniya idan babu saniya sai kuma a nemo raƙumi wannan ita ce fatawan malikiya kuma ita ce fatawar da suke dogara a kan dukkanin malikiya sun fi dogara da wannan magana ta uku shine afzal idan an tashi layya kawai a lura da yawan nama da kuma kyan nama wanda yake fatawar Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala magana mafi rinjaye a cikin waɗannan fatawoyi da suka bayar malamai suka ce su ne malikiya malikiya su ne suka fi dacewa domin ba ki alaihi salatu wassalamu duk layyar da yayi yana yin ta ne da rago babu yadda za a yi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya da mafdur dole duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi to shine afdal don haka rago shine afdal don shine yafi dadin nama yafi zakin nama yafi laushi yafi kyau idan ba shi ba sai tinkiya idan ba shi ba sai dan akuya idan ba shi ba sai akuya idan babu waɗannan to kuma sai a samu sani dangin sani idan su ma an cinye sun yi karanci to kuma sai a je a nemo rakuma don haka dai waɗanda suka ce raƙumi ake da bukata su sun yi la'akari da cewa yawan nama ake su amma imam malik da sauran ɗalibansa suna ganin kyan nama ake da bukata da daɗinsa da kuma mai kuma shi ya fi dacewa da abinda ma'aiki alai salatu wasalam ya aika amma mu sani cewa ba laifi ba ne don kayanka raƙumi kayanka saniya kuma kayanka rago a lokaci guda ba laifi bane dan kayan ka saniya kayan ka rago duk dai kuma in mata ne ya kai ka tun da ya kai kuma Allah ubangiji zai baka lada irin wanda ake bayar matakar dai kayi dan shi kuma ka nemi Allah ubangiji ya baka lada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله